الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين عليكم السلام ورحمة الله كما سمعتم قد بدأت بالحمدلة لأبين شكري إلى خالقي ومعبودي بالحق وهو الله تبارك وتعالى وها نحن اليوم في هذه رقاء اجتمعنا لتلبية دعوة الله تبارك وتعالى الذي أيدنا بأن ننتزم في سلك أمة خير الخلق أجمعين وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأداء هذا الواجب ألا وهو أن ألقي كلمتان في مقالتي التي أمرني الهيئة التعليمية تحت إشراف جماعة إزالة البدع وإقامة السنة المنظمة المعروفة التي أسسها الشيخ إسماعيل إدرس بن زكريا رحمة الله عليه فهذه الجماعة من أنظمة التي لهذه الجماعة اجتماعنا هذا لتدريب المدرسين لإلقاء تفسير القرآن الكريم في شهر رمضان سنويا مع أننا ما زلنا ندرس الناس في المساجد والمدن والقرى ما قرب منها وما بعد في كل وقت حسب ما أعطانا الله تبارك وتعالى الفرصة لأداء هذه ال... يعني واجب أو هذا الواجب ف هذا هذه الدورة التي أقدت هيئة التربية والتعليم في هذه الجماعة التي بينت اسم مؤسسها وقد كلف على كاهل معلم أمين يوسف أن يرأس الجلسة ويرأس هذا الأنشطة فأرسل إلي رسالة لآتي وألقي كلمة أمامكم وبين لي أن المقالة ينبغي أن تصل إليه في يوم كذا وكذا وهاولت قدر ما أستطيع وما أستطيع أن أسلمها إليه لتراكم الأعمال كما بين وزير صدق في شخصية الشيخ يوسف محمد سامبو أن أستاذ أمين يوسف طلبه ليؤدي مثل ما طلبني بأن آتي بمقالتي فقال ما استطاع أن يفعل ذلك وكان أمين يوسف استخرج من المقالات التي ألقيتها في مثل هذا الاجتماع في السنوات السالفة وكتبها ورأيت أن من الذين لهم ورقة لإلقاء الدرس منها مع معرفتي بأنني ما أرسلت إليه ما طلبني لأرسل إليه فقلت كيف كان هذا فلما سمعت أستاذ محمد صنبري قاتكم يبين أن ما لم أمين طلبه أن يرسل كتابا لمناسبة التي عليه أن يلقي درسه بها وعرفت أن الذي أصابه هو الذي أصابني الله أكبر إن شاء الله
وها نحن يعني اجتمعنا معا أنا أريد أن ألقي الكلمة وأنتم تستمعون إليه مع أنني معروف بعجزي من عدم أداء ما كلف على كاهلي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات ويسهل لي أن ألقي ولو كلمة حتى ننتفئ بها إن شاء الله والحمد لله عنوان المقالة هو هو ماذا؟ أهمية الحياة للمسلمين هكذا الله هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل muna nuna wa kowa da komai mun sani a jikinmu a ranmu a zuciyarmu a bayananmu tunda dole abin haka yake Allah ne mahalicin kowa Allah ne mahalicin komai kuma shi ne wakili akan kowa akan komai mai tsaronmu shi ya yi mu shi ya san mu ciki da bai shi ya keɓe kowane ɗaya daga cikinmu da abin da ya fi masa baiwa to shi ne almuhi almumit shi ne mai rayarwa tun da Allah shi ne mai rayarwa to ya yi bayanin wanda ya fi dace da zuwa rayuwa wato shi ne wanda ya zamanto yana daga cikin mumin ko mumina wato wa amila salihan من عمل صالحا من ذكر أو أنثى يتقى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
madawakin sarki dangane da rayuwa da za a ci nasara za mu ci nasara a duniya da lahira dole ta zamanto akwai aiki nagari a fagen rayuwar duka sai Allah ce man amila salihan wanda ya aiki nagari min zakarin kar wani gabansa ya faɗi don shi ne ɗa namiji ko ita ce ɗiya ta mata aikin nan salihi in ya taho min zakarin daga ɗa namiji au unfa ko daga ɗiya ta mata da sharaɗin wa huwa mu'minun alali shi mai imani ne imanin nan mai gimshiƙai shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an nomina bil qadari khairihi wa sharri ko namiji ne ko macece ya yi aikin nan nagari tun da aikin nagari wanda zai kai Allah ya karɓa baya fita daga hannun kafiri sai wa huwa muminu baya fita daga hannun mushiriki mai hada Allah da wani sai daga hannun wa huwa muminun ya fito min zakarin al'unsa wa huwa muminun ta shi kenan da aiki ya samu mutum ga imani ga aiki to rayuwa ta yi sauƙi mai rayarwa wane ne Allah Allah huwa al-muhyi yace falanuhyiyannahum falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wallahi za mu rayar da shi muminin wata irin rayuwa mai tsabta mai tsarki mai daɗi kuma ya gama harkar rayuwa duka harkokin nan na duniya wacce take cike da aiki to hutu sai aljanna Allah ka ba mu aljanna firdaus da rahamarka to in dai ga imani ga aiki nagari Allah ya mana alkawarin zai rayar da mu rayuwa mai tsabta mai daɗi mai tsarki sannan da ayyukan da muka yi da sharaɗin imanin nan wala najziyannahum ajrahum Allah ce wallahi za mu saka musu su muminai maza da muminai mata ajrahum ladan aikin su na gari din nan bi asani ma kanu ya amalu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa Allah ka sami wannan dace jama'a rayuwa in ba imani to ba karban aiki abin Allah aikin da mara imani ya yi babu sakamako mai kyau a lahira sai ya zamanto mumini wanda yake aiki salihi aiki salihi shine wanda aka yi dan Allah bisa ga bin shari'ar Allah da ya aiko cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ita gare mu mu al'umma ta ƙarshe haka kuma yake ga al'ummomin da suka gabace mu wanda zai aikin da Allah zai karɓa sai ya bi shari'ar annabin da Allah ya aiko a lokacin rayuwa ta sa. kuma aikinsa ya zama dan Allah za a yi jama'a ba dogon bayani ba don wanda zai aiki mu yi don Allah kar mu yi wasa da aƙidar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuciyoyinmu da bakunanmu da ayyukanmu kuma in dai Allah ne ba da umarni ikaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin ga yadda Allah ya ce mu yi ko ya ce ku bar kaza manzo Allah ya bayanin ga yadda zamu ne sanci wancan mugun aiki to Allah zai ba mu rayuwa maragarciyar rayuwa to kaga kuma ɗan turjiya ban da shi don Allah ya ce i ya ce ba zai yi ba to ya miƙa wuya kenan in Allah ya ce bari ya ce ba zai bari ba ya miƙa wuya kenan to wa man ahsanu qawlan ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين idan duk bayi muka yi magana to maganar da ta fi kyau Allah ya ce wane ne ya fi kyakkyawar magana mimman da'a ilallahi ga wanda ya kira mutane ce ku zo zuwa ga Allah mu kasance mun yi imani da shi ne mahalicinmu za mu bi dokokinsa da ya aiko manzansa da shi mu gaskata manzan shi ya sanya ya zamanto mana abin koyi cikin da aikin da za mu yi to mu kira mutane mu ce jama'a ku taho zuwa ga Allah sannan kuma a shekar alhaji abubakar muhammad gumi Allah ya ji kansa ya rahamshe shi yasa ya wuta ya ce tsari na aikin ubangiji ba helimancin tura mulkin mallaka ba ne don so sai ce helima da yan lemarsa a gefe ana kallonsa yana dodoro da ana aiki amma in aikin Allah ne heliman ma duk da shi a aiki saboda haka wa amila salihan shi mai kiran ma ya yi aiki nagari ko kuwa a ce a yi aiki nagari shi mai faɗan ban da shi to da haka ɗan ɗariƙu su baye shi a waye sai su ɗefa muguwar magana su bar mutane da alaƙaƙai rajin zace ke dai ka bi maganan malam ka ka lura da aikinsa haka da suke faɗa sai da wa'azi ya bayyana tukuna suka yi shiru wato su in an tafi aiki ban da su in za a yi kamun kai ban da su in za a yi gaskiya ban da su amma za su iya ce i gaskiya i kamun kai to kai fa mana ya ce a ka lura da faɗan mana kar ka lura da aikinsa wai in ji su to amma a wajen Allah ba mafi kyawun magana min man da'a ilallahi ga wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan ya aiki nagari sannan ya nuna ni ba na cikin 'yan turjiya da gaddama wa ƙala ya ce inna mi tabbas ni minal muslimin ina cikin musulmi masu miƙa wuya zuwa ga dokokin Allah to ba mai magana mai kyau kamar wannan na fata Allah ya datar da ni da wannan na fata Allah ya datar da ku da wannan Allah ya sa magabatanmu su dace da wannan Allah ya sa zuri'armu su dace da wannan alƙur'ani ya nuna mana yadda za mu riƙa yin ma addu'a don kar mutum ya je ya falle wani guri ya nuna mana bayanin da malaman tafsiri suke mana cewa kun ga wannan aya ta dace da tsabi'a da rayuwa da biyayya da da'a da ilimi irin na sayyidina abubakar siddiq يا يا أدوى رب أوزعني أن أشكر قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين sayyidina abubakar siddiq an yi bayani mai yawa cewa ya dace da wannan aya bisa ga aiki da imani da mi kauya ga Allah amma kuma addu'a tana kan tana kaina tana kanka tana kan kowa mai neman shiga aljanna Allah ka datar da mu addu'ar ita ce rabbi auzi'ni ya ubangiji na ka lankwanta mun an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya godewa wato ni'imarka da ka ni'imta ta a gare ni wa ala walidayya ka ni'imta ta akan mahaifana guda biyu yatimata da mahaifina wa ana amala salihan ni aiki na gari to kaga a cikin addu'ar akwai godewa Allah aiko to wayansu da kowane abu ne ya taba su kas da su ce kai masifa ta ishe su ce ta gode Allah zan ce a gode Allah akan me akan ni'imar halitta mu min al'adami ila wujudi akan ni'imomin da yawan su yafi gaban mu kidaya rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya malama sun mana bayani mahaifiya da mahaifin sayyidina abubakar siddiq duka musulmi ne to gashi a addu'ar yawa mahaifansa musulmi yawa kansa to albarka aure haihuwa sai zuri'a wa an amala salihan yi aiki nagari tarzahu da kake yarda da shi addu'ar musulmi akwai aiki na gari wacce Allah yake yarda da ita ko da mai ja wa an a'amala salihan tarbahu Allah gani ga ƴaƴa maza ga ƴaƴa mata ga haula ga dangi duniya ba gurin zama ba wata ran gamu wata ran sai wasu to wannan haihuwa da muka yi bari mu musu addu'a waslili fi zurriyati Allah ka inganta min cikin zurriyata iyaye na yi wa ‘ya'ya da haula da jikoki addu'a cewa su gyaru su zama mana garta bisa ga ayan nan ko ba a fahimta ba an fahimta wasu fi zurriyati Allah kullum na adama kaɗa mu khairu khata'ina tawabuna duk inda ne wani abin da ne wani guri da ba daidai bane inni tubtu ilaika ya Allah ni na dawo gare ka kusa kurai na ka yafe ni Allah ina ikirari ina bayani innani wa innani kuma tabban ni minal muslimin na cikin musulmi kai ba dan fahimta tana da wahala na zo na dube ka na ce kai musulmi ka ce na bata maka rai waccan hauka har ina don an ne wannan dama mun san zai faɗa to amma a ce maka musulmi ka ce dan me wannan guri mai wannan sharri a zuciyarsa to daga shaidan ne maza maza maza mu tare mu gyara a gaba ya ce ne
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة اللهم اجعلنا منهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
ya jama'a duk burinmu ai ya cika ana Allah ce ulaka irin wayannan mutane ga aiki ga imani ga addu'a ga magabata musulmi ga fatan alheri ga 'ya'ya da zuri'a kowa ya bi hanya Allah kaga irin wannan don makarantar da mutum zai sa ɗansa sai ya darje ko aka kai ɗa makarantar da ya waye gari da ce yesu shi ma an darje in aka lura ka ce in ka ji takataka ce shehu in mutum ya kai ɗansa nan ya darce inna ne minar musulmina da karatu a ciki ko babu to mu san inda za mu kai ‘ya'ya neman darasi suwa mu musulmi waɗanne wanda muke yi da gaske banda wanda ba da gaske yake yi ba ulaika Allah sai nuno wannan ayari na alheri na musulmi ya ce waɗancan alladina na taƙabbalu an hum ahsana ma aminu mu ne muke karɓa daga gare su mafi kyan abin da suka aikata mafi kyau kamar miya a kyauta Allah ai duk inda muka taɓuka shi in zai bamu mafi kyau zai bamu Allah ka samu dace da wannan wa na tajawazu an sayyi'atihim lati wayannan masu irin wayannan ɗabi'un su muke yafewa game da laifuffukansu ayyukan da suka yi wanda ba kyau muka musu wanka tas fi ashabil janna an zo karanta yan aljanna suna cikin yan aljanna Allah maj'alna min ashabil jannati wannan fa alkawari ne wanda wayayi Allah wanda shi ne gaskiya wada sirikin lari kanu yu'adun shi ne alkawari na gaskiya wanda musulmi muka kasance ana mana alkawarinsa da sharaɗin wannan imanin da miƙa wuyar ba gudu ba ja da baya lokacin zamanmu na duniya alkawarin Allah ne kuma Allah ba ya saba alkawari Allah ka samu waye gari a cikin aljannar firdaus da rahamarka to ina ma da mu san kanmu wato ba masifa illa rashin fahimta wallahi dai da fahimta jama'a a ce ya musulun mutum ya ce ka cika zafafawa to idan aka faru fayan musulun to akwai faɗayan ko baya da sunkuyansa to sai na ce ayyuhal musulmun to kawai mai yasa amin shiga nan to ɗayan kuma kai Allah ya mana tsari قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين jama'a kun ji kul ya ayyuhal kafirun ko a wani littafi wa qala innani minal muslimin kun ji shi ko a wani littafi to jama'a musulmi daban kafiri daban ko da ɗan kirislam na so ko baya so ko munafiki na so ko baya so waɗannan ayoyin ba ɗayan da za a share a alƙur'ani a ce ya cika ko akwai to kun ga yankin islam wallahi a wannan taro zan da sake gaya muku shugabannin ƙungiyar jama'a ce zalisi bida mai kamata sunna idan kuka ga yadda yankin islam suke da kiɗa su shiga wancan datti kwatami su fita su shiga can yan lashe-lashe masifa allah ya mana tsari daga ciki wasu sai su ku zo a gina muku masallaci kyauta ba ruwanku ko kai ko wakilinka wai su ba su alanci duk wanda ya zai ce zai gina muku masallaci amma ku daina lanci to bididdigi akwai alamar kirislam ko ba za a iya ganewa ba yanzu malaman nan na gida ɗaya na ce zo kai mana bayanin lancin a musulunci in ya zo ya fara ce wata awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab in an zo fasarar lancin wannan ba za ta shiga ba ta shiga haka ne to sai dan kirislam ya zo ta ce to ahli sunna kuna son masallaci eh to ku daina lancin duniya ta ci gaba me na ku na lancin ko ba a samun wacce mugun murya لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يا جماعة ana yayin mitin mitin to mu namu na musulunci duk ajandar mitin to za a ce ne yaya za mu yi mu yi karo-karo mu gina masallaci mu gina asibitoci mu gina gadoji mu gyara hanyoyi mu taimaki mutane musamman in ramadana ya taho to amma mitin mitin fa idan yahudi na mitin in munafiki na mitin in jahili na mitin in kafiri na mitin in ka ce aƙidaya suna da yawa Allah ce la khaira fi kathirin fi kathirin min najwahum ba wani alheri a cikin masu tarin yawa daga mitin-mitin ɗinsu ganawarsu ba alheri a irin wancan mugun mitin ne aka ce a kulle kowa a yi lockdown a corona ko kuna jin ba mitin la khaira fi kathirin min najwa home amma ba akwai mitin mai kyau aka istisna'i illa man amara bi sadaqatin sai taro da aka yi gane ku zo mu gana mu gana mu gana menene ake bukata a ce to kowa ya je ya ba da gudunmawa za mu gina masallaci in mun yi dan kabilanmu ya ce a sadakatu sadaka ce za mu bayar lillahi to ba wani mitin da za a yi mai alheri illa man amara bi sadaqatin sai wanda aka zo taro aka ce jama'a kowa ya ba da sadaka aw ma'rufin ko aka zo aka ce to jama'a ga wani fasanan nan abu a musulunci in ka zo suratul kahafi za ka ga zulkarnaini yadda ya zo shi ba magana sai kana da kokobo ba ne to ina majiya karfi matasa za mu yi datse a datse kan ruwa ya yi mana barna za mu yi gada kar wani ya je burwa za mu gyara hanya kar wani ya je fada a kwazazzabo kata kasara mar mota wani abu ma'aruf ne ko ko ba gane shi ba zulkar ne na an zo ka ce to yanzu da kake ce abin nan kuɗi za a baka ko menene ya ce a'a آتوني زبر الحديد إنوني بقوة
أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كطرا Allah ji kan malam Adamu gashuwa ya taɓa yin fasara wannan abin sai da gashin jikinmu ya kwanta ya ce wa matasa da masu ƙarfin kuɗi da masu basira da gogaggun masana da waye fa'inuni bi quwwatin ku taimake ni da ƙarfinku na ƙwanji ku taimaka min da ƙarfin kuɗi ku taimaka min da ƙarfin basira ku taimaka min da gogewa ina injiniyoyi ku taimaka min da kaza da kaza a ni bi quwwatin taimaka min da wani irin ƙarfi na ƙwanji bai shiga ba ya shiga na kuɗi bai shiga ba na ilimi bai shiga ba na wayewa bai shiga ba ya shiga na 'yan siyasa bai shiga ba a inuni bi quwwatin
اجعل بينكم وبينهم ردما aj'al bainakum wa bainahum radma ya juji wa majujin can maci- ma- masharrantan bayi da suke gallaba ko suke ɓalɓalkowa su ciccinye su wa- wanda suka ga lagwansa to muna da yadda za mu yi amma sai mun yi aiki kowa ya kawo nasa ƙarfin da Allah ya bashi zan sanya muku tsakaninku da su wani irin datsi wanda duk fitinarsu ba za su iya hawa ba akwai taimakakeniya ko babu to ko kai ko wakilinka Allahu akbar
da hujjarmu a islam suna son su ɗaure samari su ba su suna bacci rana mutum ya tashi daga jas ɗin nan ya tafi jingir ya tafi fedar ya tafi samanaka ya auna yadda yake ya je mako hudu da suka wuce da yanzu ya ga ikon Allah kuma a wannan abin da aka yi ba kwaban gwamnati a inuni bi uwatin an yi haka ko ba yi ba to kun ga in ba fahimta sai ka je ka tarar da shugaban malamai ya fi kowa mutuwa zuciya an sauki ga karatu ba a fahimta ba kar ka tsaya a wasali kar ka tsaya a iyakacin gona baki amma sai wa- wasalin ya yi daidai sai gona bakin ta yiwu a gyara su sosai amma a fahimci meye wannan karatun ko in aka yi karkarkarkarkar ba a fahimta ba nan ma ya yi inda wannan ya yi yan ta ne a cikinsu ba ba wanda yake karya takarda ya yi rubutun alkur'ani ya sha fari babu to ya aka yi hau tsami ya tsirara ya sako alkur'ani ya taka alkur'ani da jini da janaba sadin da baya wankan janaba ina haddasa ana hakan ko ba a yi ni ma na ji wai ana yi to kun ga a ce karatu sai da aiki da na ce shugaban malamai shugaban gudanar shugaban agaji gwamna jagoran siyasa kaza waye a duk wannan mu ba kira da ne da mu ba me kake yi in kai musulmi ne sai da na rubuta wani littafi na je da shi abuja shek yusuf zambo a gurin ya karance shi har ƙarshe musulmi a bakin aiki yana nan inda ya ba su malamin ba su buga ba to kawo shi Wa- wai yana ofis jama'a da yana nan za ku ne za ku yi kokarin karanta ku nanata ko ba za ku yi ba musulmi a bakin aiki musulmi ba aiki riyawa ce Allah madaukakin sarki a hadisul qudus yace inna ma hi a'malukum dunyan ne ga gani ya kataba aikin ku ne usi halakun kuma kun yi na san kun yi ina kiyayewa zahirin aikin da baɗini kuma uwafikum iyaha idan kun yi zan ba da lada sai in cika muku baya da guda ɗauki guda ba ne sai Allah ya cika bi a hasani ma kanu ya amalu to ba kai aikin ba kai ne shugaban malamai ba makaranta a jihar ka sai ya larabci ta saura aiki shugaban malamai a gidan gwamnatinsu ma ban da shi to ya za ka karantar da su ko ko gwamnonin nan ba ƙuri'a ma- a wajensu dama a banza ka zaɓe su ba ruwanka da amfaninsu to yaya ka bar wa kiristoci da suka ƙi jinin muslim muslim suka je suka yi ta bibiyarsu bibiyarsu ana ɗaukan manyan makami ana ba su ba aikinsu ba goyon bayansu a fili da ɓoye a hoto dama ce rashin kira karan bebe ya ɓata mutane suka dinga dada witiri da kace mu zaɓi buhari ɗin nan janar janar janar to wai har ya sauka me ya maka na ce ai ni ba mu yi jinga da shi ba ba mu yi jinga da shi wannan shi ba mu yi ba a ji a tambaye shi amma kuma dan a yi mana aikin alheri wallahi tallahi na sha zuwa gidansa kuma za mu tafi sai ce malam bala tattala mana kudin zuwa da kudin dawowa ta san gwamnati aiki ya mata yawa kar mu sa rai da kudin su da ya zo da ya faɗa yawa an yi haka to kaga har yau ba na bakin cikin zaben buhari ni ba na bakin cikin wallah na gode wa Allah da ya nufe ni na ce a zaɓe shi don ba don kudinsa na zaɓe shi ba amma na zaɓe shi don musulmi ne na san kuma ya yi bakin jini a gurin wanda ba musulmin ba don musulmi ne jama'a asirin ciki sai hanji wallahi tallahi a zato na duk wani kafiri dan pdp ba zai jefa wa atiku ƙuri'a ba a zatona a zatona to atikun laifin mai yamar don atiku musulmi ne ko kuna jin za su ba atiku ƙuri'a ko kuna jin za su ba kwankwaso to laifin mai kwankwason ya musu musulunci to mu agun musulunci ba laifi ba ne muslim muslim jama'a wa'yansu 'yan siyasan demokuraɗiyya sun ƙara amma ni ba ni na ji ba waɗansu ne suka je saboda darajar da Allah ya ba malam Sheikh Yusuf Sambo suka je ma gaisuwa ashe gaisuwa da roƙon iri suka je jawabi suka ce to malam malamai da sun ɓace wa 'yan siyasa a mulki wasu sun faɗan magana wai ba a yadda komai sai abin da malamai suka ce in ji wasu 'yan siyasa inda wani ya ji ya gaya mu ta ku 'yan siyasan demokradiyya mu ba mu kwace muku komai ba halinku ne to kai alhaji sani na ka samo cewa da halinsu ne ni a gurin alhaji umar musa yar adwa na ji ya zo allah ji kansa ya rahamshe shi muna council of ulama a jos jihar filato sai suka zo suka zo duk a rundunar su Obasanjo ne wane ne PDP wai a ce za a zo a gai da Council of Ulama and Elders kuma na ɗaya daga cikin wanda aka ce nema in shiga cikin zirin shugabannin Council of Ulama and Elders na ce ya zo ya same mu ya ce ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu akaramakumullah mun zo mu gaishe ku ne mu muku addu'o'in alheri ji alhaji umar musa yar addu'a ya ce kuma na son gaya muku zan fito zaɓe ina neman ƙuri'a ku ba ni don allah ya ce to domin mu 'yan siyasa mu ba wanda yake yarda da maganan mu in ji ma alhaji umar musa yar addu'a kuma ya faɗa wa mutane sun fi dubu kowa ya ji don me ba zan ni ba zan faɗa ba ya ce dalili kuwa ji shi ba ya ce su sun yi wa talakawan najeriya karya sun yi ɗaya sun yi biyu sun yi uku sun yi hudu har talakawan sun gane ya ce da su 'yan siyasa yanzu su ba su da kalma ya ce to dama manyan da wajen uku ne ga malama ga su 'yan siyasa ga su mulki ga sarakuna ya ce to su sun yi karya su sun yi yaudara su sun yi kaza su sun yi kaza don Allah ya ce ni na sa ya faɗa to ya faɗan ko bai faɗa ba ya ce don haka ba a yadda da maganarsu ya ce to manyan kuma na biyu su ne sarakuna ya ce to su sun karɓi kuɗi sun yi ta ƙaryace-ƙaryace ya ce to su sarakunan shi dai a ganinsa ya ce su ma sun fa biyo hanyarsu ya ce gaskiya yanzu su ma magana tasu ba ta ratsawa sosai in ji ‘yar addu'a ko in ji alhaji sani ni da shi ko da jama'a ta sai ce ku kenan kuka rage malamai ya ce bari mu taɓa muku abin da kuke yi ya ce don Allah malamai ku kama kanku kar kuma ba ku buta tamu in ji shi Allah ka tsare mu daga lashe-lashe. to yanzu yan addu'a da ya mulki a siyasa a najeriya komai tsaunin idan ka kace shi ba ɗan siyasa ba ne to ku masu kai ziyara gurin mataimaki na kuna ce malamai sun kwace jama'a yar addu'a ya gaya mana dalilin ku ya ce ƙarya kuka yi wai in ji shi fa ya ce kun yi yaudara in ji shi ya ce kun cuci mutane in ji shi to jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها يد الله هل زوجيوي أمس وتئلن أبيئة duk wanda ya kyautatawa zuciya sai ta so shi duk wanda ya cuce ta sai ta ƙi shi jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha to gashi nan mun ba ku fatawa ku je ku shiga ku yi ku kyautata wa 'yan najeriya ku kyautata wa talakawan maka ku kyautata wa talakawan rasha ku kyautata wa na ingila da amerika talakawan ku za su so ku annabi ya ce jubilatul qulubu ala man ahubi man ahsana ilaiha wa bugudi man asa'a ilaiha kuma don wanda ya ji an tsarge shi karka ji haushin wanda ke ya tsarge ka watakila ƙarya kamar watakila damfara ka masa watakila zinace-zinacen ka ya kai ka kana lalle matarsa to ya so ka? ka ka yadda girman ka kenan to ku dawo ga hanya da jama'a fahimta na da wahala a shekar alhaji abubakar muhammad gumi ya nuna wahalar fahimta ya ce allah sarki sarakuna ya ce wai sai ka ji sarki na ce to mu an kwace mana aiki ba mu da aiki ya ce allah sarki da sun fahimta ba za faɗi wannan ba da neman haka nake cewa shugabannin malamai na ce to mu ba mu da aiki ba mu da kuɗi mu ba mu rasa yadda za mu yi fahimta ce baka yi ba rahimallahu imra'an alima kadara nafsihi ran da na tafi na ce a zo mu gyara hanya da na fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi daga cikin sadaka wa imaqatul adha ani tariqi da na je nayi ga su a tsaye nan baka zo ba ina yake dai to ya zo in ya ji kuma in bai zo bai zo ce bai zo sarkin fedar ya zo a rana ko bai zo ba to fedara ɗin nan kafin su gane mun yi asakala da su wallahi da an za mu wuce sai zagi ɗan yi zala ne yanzu kuma za mu ce Allah ya taimake ka Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira sarkin fedara sai da ya taro mutane da masu unguwanni ya ce ku zo mu yi wa alhaji sani addu'a wai na ji kuma ina zaton gaskiya ne ga tsakanina da su ai sai cewa Allah ya ƙara albarka ina musu addu'a alheri suna mana a ciki ba aiki to sai mutum ya ce wai mu ai to ai abu ne baka da ba aiki baka gane ba dai ka zauna da gidanka da danga awaki su shiga ta inda suka ga dama su fita kannuka su shiga ka rika ce to ba yanzu ba kuɗi gwamnati bata kawo kuɗi ba ga kada ya girɗa girɗa mutum bakwai danga gidanka ta faɗi baka fahimta ba rahimallahu imra'an alima qadara nafsihi wallahi na taba ce da Sheikh Yusuf Sambo na ce Sheikh na ce kai dunkulallen malami ne masani ya ce kai hankali da 'yan siyasan nan duk almajiranka ne na ce kana zaune sai sun zo har gida ya ce gaskiya ne to to su yancan yan lashe-lashen yau da safe suna gidan wancan jibi suna gidan wancan to ga malam mobera nan farin jini a gurinsu a gurin gwamnatoci abin abin sha'awa wallahi da yana lashe-lashe da farin jinin bai kai haka ba haka ne ko ba haka ba za a dinga zubar da girman ku ba ku fahimci kanku ba ku ce an tsarge ku ko ku ce ba aiki na ce ku ban cebur aka ban na habta na buga alami sai in ce ba aiki ba a ga aikin ba to jama'a albashirinmu mai girma shugaban ƙasa ahmad bola tinubu ya aiko tsohon minista na wasanni zamanin buhari wani gogaggen bayan rani shekara goma ma ya yi yana aikin jarida a amerika ka san ya lalle halin turawa ko bai ba sai ka sai ka ce sun zo gidan da nake na ce ni minista guda ce yalla wallahi zai ce ku zo ku abin aka zo muka zauna kujera nan da kun saba ganinta duk zananta ma kun haddace haka ne na ce ranka daɗe a zauna kai addu'a mai yake tafi da kai ce mai girma shugaban ƙasar najeriya na yanzu ahmad bola tinubu ne ya aiko ni in zo in gaishe ka na ce ni ɗin ya ce wallahi tallahi na ce to na gode na ce kai wannan shugaban ƙasa da rashin girman kai yake ya zo ga yadda almajiri ya ce wallahi shi ya ce in zo ya ce muna maka ta'aziyar rasuwan ‘yan uwanka da abokanan aikinka ya fa faɗa mun mutane da suka rarrasu mace to na gode Allah ji kansu Allah ma gafir hum warhamhum warhamna ba adam ya ce to kuma ya ce gaya maka mun ganka da cebur kana watsa a ƙasa kana cika kwazazzabo a hanya na ce kun gani ya ce ya ce tsaya ƙararar ƙarar ya nuna mu na ce yanzu kun ganni ya ce gaka kuma gaka na ce kai gwamnati da reke-reke kuke sai ce shi yasa ya ce mu zo mu gaya maka wannan hanyar da kaje ka fara zuba ƙasa tun daga inda ta taho daga kaduna hata dangana da jos daga agaji hata dangana da jos ya ce ya ce gaya maka gwamnati ta ɗauka za ta kashe biliyon talatin da uku Allah ya taimaki shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu don Allah ku rabu da maganar ƙabilanci wallahi kafin Ahmad Bola Tinubu ya zama shugaban ƙasa wani shugaban ƙasa da ni da shi harshen mu ɗaya wani ma da ni da shi jihar mu ɗaya wani ma da shi da ni da shi ɗan arewa ne wani ma da ni da shi kaza ne wallahi sun yi an yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida ku tsaye da min kun gaji bakwai takwas an yi da yawa sun gyara hanyar yanzu ni da na zo na fara gyaran hanyar mu musulmi muna bi kiristoci fa maza na bi mata na bi yara na bi manya na bi da ikon Allah mun samu ladan sadaka wa imaqatul adha an tariqi sadaqa kai fahimta addini akwai alheri wallahi sai na je na tarar mutane da musulmi da wanda ba musulmi ba ku zo mai wa alhaji sani addu'a Allah ya taimake shi Allah ya sa ya huta nace amin da al'ummar musulmin Allah ya sa mu hira wannan abun a cikin gidan aljanna duk wanda ba musulmin ba su ma Allah ya buɗe musu hanya su taho duka tsaya akan shaidawa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mi ta'addu'a rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malu salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin to kaga yanzu ma ce ba mu da aikin yi wallahi akwai wa'yansu ma sun zo har gidana ba zan faɗa ba sai na ga sun yi aikin suka ce su fatinsu sunansa kaza mu muna son mai sulhu da kai na ce ni ban yi faɗa da kowa na ce ni ba na faɗa da mutane in kai na faɗa da wani abu mugun aiki ne ni ba ruwana da mutum wallahi tallahi abin da yake rabona nawa ne Allah ne ba wallahi naka kai ma haka ne to ina ne na faɗa da samun ka don kafi ni kyan riga sai me taka ce ni maga ta hadda alkyabba ta wace wa ya bamu Allah ne ina amfanin hasada na ce ku je ku gyara aiki ni abinda ba na so kabilanci abinda ba na so cutar talakawa abinda ba na so ruguza gari abinda ba na so hana mutane aiki don haka ba na shiri da corona masu cewa lockdown ku tuba 'yan korona jama'a da ba sa gane mahimmancin addu'a to bari muku wani bayani dan ku gane da 'yan korona suka mana kofar rago muka rasa ta inda zami sun kwaba wa wasu shugabannin kasar sun batta sun kwaba wa waɗansu sarakunan sun batta sun kwaba wa mata sun batta sun kwaba wa ma'aikatan gwamnati minista wani sun batta da tsabarai ka ga mutum mai karan hanci ka gane kashi ba ka gane hancin ba ya dinga numfashi da kyar da kyar a wace mene ya ce world health organization ce ta ce su dinga sa wannan don a gane wanda aka kamo na ce to jama'a ne dai kun gaba zan sa ba manya ba sun sa na ce manya sun sa to ni mu yaran ba mu sa ba ni iya sani na a dokar ubangiji na Allah tabaraka wata'ala da bayanan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba inda aka ce in zan fitan toshe hanci ban ga gun ba laqad ahsana man taha ila ma sami'a mu sai abin da muka je aya ta ce kaza hadisi ya ce kaza zo ce manya ne ku dai ba ku waye ba mutan kauye wani ma ya da rashin koyawa wani mutumin kauye na ce ƙarya kake sama da shekara saba'in garinmu jingir da kotun alkali da kasuwa ana zuwa daga chadi nijar cameroon kai in ba rashin jin hausa baka kira wannan gu ƙauye ko ba ka koyi harshe garinmu da alkali garinmu da unguwar 'yan sanda garinmu da malaman musulunci garinmu akwai zaratan matasa daga cikinsu da za a yi tafsiri da larabci a cadi na ɗauko mai lura min da gona malam shitu na ce je ka yi musu da larabci da ɗan tsalle-tsalle sai je wai ya ce wai je da larabci to don baka ji kowa ba kare ji ku daina shashanci da Allah ya je ta larabcin aka fahimci alƙur'ani to yau ku duba malam abdulrahman isa jega ku duba malam salihu suleiman ningi ku duba malam aminu daurawa ku duba matasan mazarata malam alha da shugaban matasan kebi da suka zo suka nuna wa duniya tufaga izalatul bidaya wa iqamatu sunna duk waɗannan da suka zo akwai wanda ba dan izala ba a cikinsu mun kira shi'a mun ce 'yan ɗariƙa ne su zo su yi jawabin amma jawabin zai wa ahalin sunna amfani zai wa ɗan ɗariƙa amfani zai wa musulmi amfani zai wa wanda ba musulmi ba amfani in ya buɗe zuciyarsa dan Allah haka ne ko ba haka ba ta malar lawal ƙalarawa ya ce kai yau mun ji karatu haka ne ko ba haka ba ma za ka zo ka nema na ka ce zo ka karatun nan da ka je yaya na ce kai mun ji karatu malama sa abin zai sai ka ce hannu yake kawai suna yaɗa mana na ce to malama kar ku tsaya iya karatun nan fa to da akwai aiki fa komai karatun ka in ba aiki to da sauran magana ko babu kuma za a yi aikin kar a dinga ce ta kai ta kai ta kai ta kai ku masana dokta wane baharul ilmi wane mai masters wane mai digirin farko wane mai kaza kaza wane mu haɗa kai don Allah ya ce wa a tasimu bi hablillahi jami'a واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا to kaga wannan da ya zancen Allah ne na san ba mai ja ko ya ce wa ta ku yi riko bi hablillah da igiyar Allah addinin musulunci alkur'ani hadisi abinda aka cirato daga alkur'anin da hadisi a tsarin wato fannonin ilimi da malama suka karantar da mu kowa ya ji fulla-fulla sayo an za ku yi rukon Allah ce jami'an gaba ɗaya to ya zama wani ko an mahausa sai an ƙara mar bayani dama Allah ya san haka jami'an ba ta nuna mana gaba ɗaya ba to wanda ba ganewa ma da wuri ya ce wala tafarraku kakkunan raba me Allah bai faɗa ba duk ya faɗa saura bi Allah ka datar da mu to daga ƙarshe jama'a ‘yan kasuwa ku yi ragi masu dukiya ku ciyar da dukiya ga ramadana ya kawo jiki watan rahama kamata dinu tudan yadda kake tausayin kai ma sai Allah ya tausaya mana amma kai ne marowaci ana kyauta kuma ka ce ina taka kai me yasa ba ka yi kai kyauta umfik tumfik ka ciyar kai ma Allah zai ciyar da kai ku yi ragin kayan masarufi ku yi ragin gero da dawa da shinkafa da alkama da madara da zuma kuma mu bayar kyauta wa'azi na aiki a wa'azinmu na abuja akwai soja mai ci da ya kawo wa masu wa'azi abinci cikin wata lalita mai kamar kyankyandi don akwai ruwa a ciki akwai naman kaza a ciki akwai biskit a ciki akwai kaza a ciki ya ce kowa a bashi sai da ya ba wajen mutum dubu har ya bi to kunji daga bakin shugaban malamai ce ya ce wannan da ya kawo ya fi dubu soja ruwa ko makon ya ce dama daga can nake Allah ji ƙashe Ismaila Idil bin Zakariya da ya ji mutanen banza sun ɗauki ihun ka suka jiyo tura mulkin mallaka wai za a fare ji to da ba gayya ba kowa ya ki Allah ya shiga saboda sosoki musulunci sai shi Ismaila ya zai ce ina takarda zan shiga soja dan Allah yace ba kwa ku duba littattafan da aka karanta akwai askari ma ka za ku ce wai ba za ku shiga soja ba soja wasa ne banda soja wa yi addu'a bakin aiki sai a karba ma a karba wa uwa da uba da dangi sojoji a yi aiki Allah ya muku albarka Allah ya datar da ku ‘yan sanda a yi aiki Allah ya muku albarka Allah ya datar da ku ‘yan siyasa a yi aiki Allah ya muku albarka Allah ya datar da ku dukanmu mu je mu aiki Allah ya mana albarka Allah ya sa dukanmu ‘yan aljanna firdaus ne da rahamar Ubangijinmu magana aiki ya taso ko bai taso ba jama'a muna da gurin aiki ko babu kace babu wasan kaka gona ta ba a kwafa ka gani in kace za ka mun gaddama ba zan kira malam shatiman barna ba ya gaya maka fadin gona ta a gombe sai dai aiki ya min ya ba taba ganin ta ba ina shatima ba sa son na kiran kunna su ma zai ce mu ma gashi to kuma ba nan zo kuma ku ce kuma ga ku zo don faɗi wani abu akan gona ta to alhamdulillah gonan malam da ke gombe dai ah, Hekta nawa?
hekta ashirin da ɗaya yawa yau din nan ma mun zo ni magana kan malam zai tona mana rizabuwa mun kawo lissafin kuɗi Gurin da za a nuna miliyan ɗaya, killace ruwa.
wanda za a killace ruwa don masu kiwon shanu da sauran dabbobi su sa mana taki a gurin to kuma assalamu alaikum ina yasin dan malam muhammad awwal gurun ya zo to ya zo dan malam muhammad awwal gurin ne na baka aikin ka lura min da gona faɗi to alhamdulillahi wala ya wani lura da gona ta kwakwa kuma yanzu mun yi harka ta lambu ne a cikin gonar kuma yanzu haka ya ba mu wani dama da muka ƙara gonar ta baya ya ba mu wata dama wata dama da muka ƙara gonar ta baya kuma kuɗin da muka kashe na aikin naira miliyan biyu ne da dubu ɗari biyar sannan kuma a cikin gonar an dasa dabino mun dasa guda nawa guda ɗari biyu ne aka siyo to yanzu mun fara sa guda talatin da biyu a cikin gonar sannan kuma akwai green pepper a ciki sannan koren wake yawa to kun ji ko kun ga dan malam Muhammad awwal ne ne na dauko shi yana karami yanzu wannan ya zo yana yawo yana bin gidajen mutane babana ne shugaban malamai babana ne shekuwa ne babana ne shekuwa ne babanka ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها أنا ذا وما تدرون أمك وغيرا كان شوي بابانا بابانا Ba- kai ina naka kai yayan malamai jama'a malamai an zo- an- an- an zo tafsiri mu yi wa yayan malamai wa'azi ana ma ana wa'azi kana ce ni ne dan shehu ne ko ka ce kanina ne yayi musabaka to kai ba baban da kai a musabaka mu da muka zo musabaka da mu mu da cirewa ƴaƴan mu ciwon kuɗi kun taba ganin ɗana ya zauna a musabaka banda wanda aka yi a makarantarsu a university wanda ba tsarin izala bane kai tsaye amma ɗan izalan ne mai makarantar to na san abubakar ya- ya ci gasa bana yana ce to mu mu- mu ka dinka barin mu ma muna shiga musabaka sai ana cewa wai nan gidanka ba karatu na ce dan su nake to dai ku je ku yi karatu na ba na son mm, ku zalme da kuɗi ba na son ku zalme da kuɗi to malam shi bai zo ba eh wakafa billahi shahida Allah kuma shi yasa ya saukar da alqur'ani yace kuma lalle a samu shaidu guda biyu maza mata kaza masana sun sani haka ne in ka ganna duka da guduma i hakuri ni na ga wasu kwankwamai in ba a buge su sosai ba sai su dinga harba maka kafa malam shi ta zo in yana da nisa a bari yawa malali sange Allah saka maka da alheri wannan daga cikin yaran gidana guda 40 da da biyu din na'am Allah wannan sunan sawa Abubakar dan malam kuma barista ne to ko ma kai mako Allah ka ji rashin dan rashin koyawa mutum zai zo ya ga mun wai- wai ba na jin turanci to ba na jin amma insha Allah ai na iya karatun Fatiha wanda kuka ma- nanike musu Turom ya ce Turom ya ce ku bar musu ƙasa Ah, ba ku raina mu kun tafi can ba an baka minista ka cinye kuɗi an baka shugaban kasa ka cinye kuɗi ko ka ce na barka da Allah Ha, Allah aishi ya ce a yi shugabanci a yi sata ƙursun ƙursun ɗin ɓarayi su kwana a gidan shugaban ƙasa ya ce ba ruwansa ya yiwu akwai shari'a ko babu to jama'a mu sa Najeriya a addu'a ma'aikatar shari'a da take tangadawa Allah ya dawo da su kan hanya sun fara murɗe mana zaɓe wanda bai ci ba su ce sun ya ci Allah duk wanda yake da ulumbotan karya gaskiyar zaɓe Allah ka karya shi eh kun san rana addu'a da suka mana kofar rago a corona da na ce ya Allah ka buɗe mana haramaini Allah ka buɗe mana masallatan juma'ar mu Allah ka buɗe mana mayawatar mu Allah ka buɗe mana kasuwanninmu ya buɗe ya buɗe da ƙarfinsa ba da ƙarfinmu ba wallahi kun samu a gaba alƙalan banzan can kar ku yadda mu zo mu taru mu muku muguwa addu'a amma ni ba zan yadda a yi ba don na san ba ku da taurin kai za ku tuba a ƙulu ƙauli ha za a stagfir na
alhamdulillah to Allah Allah ya karba Allah ya karba Allah ya karba mun saurari wannan muhadara daga bakin jagoranmu shugabanmu Allah ya ji kammala abubakar kaura ya ce uban tafiya uban gayya sheikh muhammad amfani haya jingir Allah ya karba Allah ya karba kuma to bismillah akwai bayani da shi coordinator zai yi da babban mashugaba
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka wa fadilatu Sheikh Muhammad Afani Hajingir da alkhairi wannan wazi da ya mana Allah ya ba mu ikon sawa a aiki cikin aikace-aikace da fadilatu sheikh yake yi ba dare ba rana in ba manta ba shekarar da ta gabata a wannan babban ɗakin taro an gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da fadilatu sheikh yake gabatar wake rubutawa da rubutun ajami kuma wannan tafsiri ya ci gaba da yi yana ƙoƙari cikin ikon Allah ya samu ya kammala tun daga fatiha har zuwa minal jannati wan nasi Allah ya bashi iko Allah ya sanya albarka wannan tafsiri gashi nan yan agaji suna kewayawa da shi muhimmancin da yake da shi sai in ka saya ka je ka buɗe ka fara karantawa na farko yana tunatar da mu ci gaba da koyon rubutun ajamu da iyashi na biyu yana tunatar da mu yadda za ka gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma in kana sauraron tafsirin malam to yadda yake gudanar da shi haka ya rubuta shi a rubuce da magabaciya in ka fahimci magabaciyar to tafsirin zai maka sauƙi wajen karanta shi don haka ya ce bayan an rubuta shi juz'in na tabara izu hudu to a sake raba shi kuma juzu amma izu biyu da kuma juzu tabaran shi ma izu biyu don ya zamanto an samu sauƙi wajen ka mallake shi ka karanta wannan ka karanta wannan muna fata Allah ya ba mu ikon wato samun waɗannan tafsirai da kuma karanta su da sanya sa aiki wassalamu alaikum
alhamdulillahi ba tare da ɗaukar lokaci ba zan gayyaci mai ta'alikinmu na farko shine shugaban majalisar malamai na jihar kabi malam abdulrahman isa jega bismillah mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna wa Allah godiya wanda ya gwada mana wannan lokaci wanda yake tunatar da mu abubuwan da suka wuce da abubuwan da aka tafi babu shakka malamu ne maka fata alkhairi muna roƙon Allah ya sa waɗannan ayyuka cikin mizani kuma Allah ya ji kan mahaifa mu'assis na wannan ƙungiya Allah shi mishi rahama babu shakka duk nasarar da ake nema ga gabatar da karantarwa an samu an fara da nasara an ƙari da nasara karbakallahu abubuwan da ka ambata tsayuwarka wurin nan ya isa ya zan guzuri wanda ake komawa da shi daga inda kowa ya fito babu shakka abubuwan sun yi a kyarga domin ciki akwai bayanan da malam ya yi na gwada dogaro ga kai duk wanda ya dogara ga kansa game da abin da ya shahi rayuwarsa ai bayan dogara ga Allah ne sannan malam ya jawo hankalin malaman da aka tara domin karantar da alkur'ani a watan ramadan na cewa su bi abubuwa daki-daki domin ayoyin da malam ya karanta nan kowace daga cikinta bayanan da mala ya yi ba idinabi na mala ya yi ba duk abin da ya faɗa abuna wanda ya kamata shi fito cikin ayat ba ya yi na ya maimaita ya maimaita ba sannan bayan haka yana da kyau mu lura kowane lokaci aka tsaya aka kai irin wannan fage na ƙare karatun nan sai malam ya jinjina ma malaman da annan game da abin da ya shahe neman halak ya an ce neman halak ya shahe abubuwa uku na farko akwai kasuwanci domin wato kashi tara cikin goma na arziki ga karantarwa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama yana cikin kasuwanci bayan haka malam na kwadaitar da mu ga mai noma domin noma ga wanda an mai karantarwa ko wanda ya kammala to an yi samun halak kusa ciki duk wanda ya noma abin da ya noma ya toshi shi ke ci to duk wanda duniya ta lalace to shi abin da yake ci yana da dama ayoyi na ƙur'ani sun yi magana akan karɓar aiki sai da aka kira manzanni Allah ya ce ku ci daga abubuwa waɗanda a halat sannan ku yi aiki wanda a salihan aiki daga cikin abin da wato sharaɗin karɓar aikin mutum ya ci halak to ana samun halak wurin kasuwanci yan an iya shi domin yan an yi karatu nai ko an ba da kunne ga malamai an saurari abin da an halak da haram ana samun halak wurin noma sannan ana samun halak wurin kiwo na dabbobi ko kiyon kihi ko kiran tsuntsaye waɗanda ake tarewa ga zuwa ga cin kayan mutane ba tantabaru ba bayan haka nan ana samun halak wurin aiki na gwamnati amma in an tsare gaba da an san abin da a rashawa saboda haka in muka dubi faɗin bayanan malam duka to wannan ya shigo kuma duk inda mutum ya ce wane taho buhu nawa kan noma to ya kamata shi ko nawa ya noma duk inda mutum ya yi abin nan ya yi wani abu domin wani to shi ko za a ce kai ko mi kai bijiddin la bijaddin kulle mujidi wahal jaddin bila jiddin bi mujidi don haka ina jawo hankalin kaina da ɗaliban ilimi irina mu dukuwa wurin neman halak cikin waɗanga matakai guda biyar cikin abubuwan da aka ce malam ya noma kuma yana amfani da suwa na ce masu waɗi waɗanda ke kula da gonar malam sun rage guda aka ce mina na nace zogala har da zogala malam ya noma domin ni ni kawo mai iri yanzu ma abin da malam ke cewa in kawo mai irin tsana ita ma ya sa insha Allah kuma zan kawo saboda haka malamai da ɗaliban ilimi da 'yan kasuwa ga abubuwan da an ka ambata to ƙalubalen ku salamu alaikum wa rahmatullahi wa
alhamdulillah mai faɗa na faɗa man jadda man jadda aljiddu yuduni aljiddu yuduni kulla amrin shasi'i to alhamdulillahi ba tare da bata lokaci ba zan gayyaci sakataren wannan semina don ya zo ya ci gaba da bayani Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to farko dai ina farin cikin shaidawa dukkan shugabannin majalisar malamai da gudanarwa da agaji da waɗanda suke da matsayi da ake shiga da su taro na ƙasa ana tashi in an yi addu'a kowa ya zauna inda yake insha